الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kawo mu yau biyar ga watan Jumada al-Akhirah hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1436 kuma 25 ga watan uku miladiya 2015 domin ci gaba da darussan mu a cikin waɗannan littafai masu albarka farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam za mu tashi sahabi na 42 a jerin gwanan sahabbai da mala yake mana shira ko yake ba mu tarjamas wannan sahabi shine al'ala ibn al-hadrami al'ala ibn al-hadrami shine sahabinmu na 42 a cikin wannan littafi malan ya sa masa alqa'idul ladhi masha'ala al-ma'i shi al'ala ibn al-hadrami mala ya bashi take da cewa alqa'idu jagoran nan da alladhi masha'ala al-ma'i wanda ya tafiya akan ruwa za mu gani daga cin karamat na wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna al-ala ibn al-hadrami za mu ji daga cin abubuwan da aka ruwaito yayi tafiya akan ruwa shi yasa ma har malam zai mana shimfiɗa a cikin wannan sirar tasa a game da karamatul auliya'i karamomin waliyai shin waliyai suna da karama sannan ya ahlus sunna wal jama'a suke mu'amala da karamomin waliyai shi malam bai kamana sunansa da nasbarsa ba al-imam zahabi a cikin siyar wa alamin nubala da kuma al-imam ibn al-asir a cikin usulul gaba sun kawo suka ce sunansa al'ala sunan babansa abdullahi sunan kakansa imad sunan kakansa na biyu akbar sunan kakansa na uku rabi'a na hudu malik na biyar kuma akbar na shida ruwaif ruwaif ainun wawun ya'un fa'o sannan malik sannan alhazaraj alhazarami din shine abdullahi shi yasa can mala ya ce masa al'ala'u bin al-hadrami al'ala'un shine al-hadrami din mun gane nisba ce zuwa ga hadramaut hadramaut ɗaya daga cikin garuruwa ne na yaman manzo Allah su sama ya faɗe shi a cikin hadisu za'inati ko da manzo Allah su sama yake cewa Allah ta'ala zai kai wannan al'amarin na musulunci ko ina a samu har a samu natsuwar da hatta tasira dha'ina min san'a ila hadramaut la takhsha illa Allah wanzan su ne ce za a yi lokacin da zaman lafiya zai faɗaɗa a cikin garuruwan musulmai ta yadda mace za ta tashi ita kadai ta taso tun daga sana'ul yamani babban birnin yaman ta je har hadramaut hadramaut gari ne akwai kilomitas masu ɗimbin yawa a tsakanin hadramaut da sana'a amma dukkanin su a ƙasar yaman suke nan ake danganta su alhadrami kana min hulafa ibani umayya mala yace yana ɗaya daga cikin hulafa da ha'u yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi haɗin gwiwa na taimakekeniya haɗin gwiwa alhilfu kenan alhilfu shine ƙaramar ƙabila ta haɗu da babbar ƙabila ta ce idan an kawo ma wannan babbar ƙabilar hari to ita ma za ta zo da ita za a yi a yaƙi waɗannan da suke gaba da babbar ƙabila sannan ita ma babban ƙabila idan aka kama wannan ƙaramar ƙabilar hari to ita kuma babbar sai inda karfinta ya kare shi na ke ce masa alhilfu alhilfu eh mufra shi shi wanda aka kulla irin wannan da shi kwara ɗaya shi na ke ce masa halif halif sai jam'in sai zama hulafa mun gane to kana min hulafa ibani umayya kaga hawa wani ya zo karanta ce hulafa ile ce kuskure ne ya ce ya hulafa ba yi da alaka da wannan hulafa kana min hulafa ibani umayya ya kasance cikin waɗanda suka yi jagoran suka haɗa gwiwa suka yi haɗin gwiwa da su da banu umayya ƙabilarsu ƙabilarsu ta haɗu da banu umayya akan cewa in za a cutar da banu umayya tun a jahiliyya za su goyi bayansu su ma idan za a cutar da su to banu umayya za su taimaka musu wa min sadatul muhajirin sannan yana ɗaya daga cikin shugabannin muhajirai yana cikin shugabannin muhajirai wallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya taba sa shi ya zama shugaba gwamna wakilin annabi sallallahu alaihi a kasar Bahrain wannan Bahrain din tamu da kake jinta Bahrain din nan ta yanzu ita din dai ai tana ɗaya daga cikin garuruwa masu tarihi a kasashen Larabawa Bahrain daulatul Bahrain wadda babban birnin ta ya mama ko ko ba ya mama bane babban birnin ta sun ku ba su ba ku ba ku ba ku binciken geografiyar duniya da kuma sanin siyasa ta kasashe yana da mahimmanci sosai a irin yadda mutum yake rayuwa a yanzu duk ya kamata mutum ya san waɗannan abubuwa bai kamata mutum ya zama bai san su ba to manzo Allah sallama kan yanzu aka ce a bayani kan Bahrain da halin da suke ciki yanzu wasu ba za su ci ba da yawa wannan ƙasar ta Bahrain tana ɗaya daga cikin ƙasashen da Iran take son ta mallake ta a yanzu maganar da ake ciki an ka cire sarakunan ƙasar ga baki ɗaya 'yan ƙasa 'yan shi'a ne Bahrain kuma tana da bola da Saudi Arabia tana da bola da Saudi Arabia lokacin da aka fara zanga-zangan nan ta rabi'u ta arrabi'ul arabi sauratul rabi'ul arabi da aka fara zanga-zanga wadda ta tafi da shugaban ƙasar tunis zainul abidin bin ali da husni mubarak da kazzashi da sauransu bayan an fara yi a bahrain sai iran ta zama tana taimakon 'yan kasar kun ga a siriya tana goyon bayan shugaban kasar shi yasa aka kasa cire shi har yanzu amma a bahrain shi kuma talakawan take goyon baya sau talakawan su ne 'yan shi'a su kuma a siriya shugaban kasar shi ne ɗan shi'a da shi da magoya bayansa kamar yadda yanzu take taimakon abin nan jama'atul haufi a yamen kun ga na abubuwan abubuwa ne na tayar da hankali to bahare sun ma waliya hali abi bakar na umara sannan kuma lokacin da sayyidina abubakar ya zama khalifa shi dai al'ala ibn al-hadrami radiyallahu ta'ala an ya ci gaba da zama shine gwamna na Bahrain haka ma zamanin sayyidina Umar wa huwa min biladi Hadramaut ya zo da garin Hadramaut asalin sa dan dan Hadramaut ne Hadramaut shine wanda muka faɗi cewa ɗaya daga cikin garuruwan ƙasar Yemen ne garuruwa ne in kana karanta su ala a tarihi duk gasu nan musulunci ya zauna a cikin waɗannan ƙasashe amma yanzu idan za ka je ma baƙi min al-islam illa ismuhu ma baƙi min al-islam illa ismuhu a waɗannan ƙasashe suna kawai ya rage ana dai musulunci amma ba musulunci a hagar mun ana ba da tarihi yin wani ba za ka ga sunan najeriya ba so da ɗan damuwa ta mu kaɗan ce dama can ba mu a cikin tarihi tarihin mu bai da tsawo kuma a cikin tarihin musulunci ana yi irin na shekara dubu ɗaya da wani abin nan kana ji ana faɗin najeriya yana da faɗin biladu tokoro ko biladu sudan an ce biladu sudan har da mu ciki jihaduhu radiyallahu anhu yadda sayyidina al'ala ibn al-hadrami radiyallahu ta'ala anhu ya zama mujahidi irin jihadin da yayi qala muhammad ibn sa'ad al-imam muhammad ibn sa'ad mai tabaqat ai ana cewa tabaqatu ibn sa'ad ko to ibn sa'ad din shine muhammad din littafin sa ya rubuta shi a matsayin tabaqatu rijal ya ba da tarihin sahabbai muhammad bin sa'ad muhammad bin sa'ad ku gyara mun gane sa'ad ne ibn sa'ad ne yana da littafin su tabaqat ibn sa'ad babban littafi ne mai mujalladat da yawa ya ba da tarihi tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa dai ruwatu waɗanda suke kusan na zamanin sa yace ba aka abubakrin al'ala ibn al-hadrami sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya aiki al'ala ibn al-hadrami sahabin annabi sallallahu wanda ake ba mu tarjamar sa yanzu fa kharaja min al-madinati sai ya fita daga garin madina fi 16 rakiban mahaya goma sha shida kacal manzon sama ya tura shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi suka yi kitalu ahlin ridda ko kitalul murtaddi yana ɗaya daga cikinsu tunda ka san garuruwa ne da yawa suka yi ridda to an tura shugabanni da yawa jagorin yaƙi domin dawo da su musulunci ko kuma a yaƙe su to daga cikin waɗanda aka ba jagoranci akwai al'ala ibn al-hazrami wa kataba lahu kitaban sayyiduna abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta mushi wata takadda a ciki an yunaffira ma'ahu kullu man marra bihi min al-muslimina ila aduwwihim ya ce daga garin madina ya fara ya je riƙa campaign ya zama yana da hamla hamla bi'awiyya duk gari idan ya je ya tsaya ya gamsar da su ya ɗibi sojoji daga garin an ba shi dama shi ne an yi nasira ya ƙarfafi ya fito da ya koro musulmai su tafi ila aduwihim zuwa ga abokanan gabansu kaga sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya bashi sojoji yan kaɗan saboda yadda da shi da ƙwarewarsa sai ya bashi dama cewa ya bibbiga hukuwan musulmai ya samu sojojinsa da kansa ya ɗiɗɗi ba ya tafi amma dai daga hedu kwata an bashi mutum goma sha shida kaga soja goma sha shida kuwa ba abin da zai yi fasara al'ala'u fi man tabi'ahu hatta lahiqa bi hisni jawafi sai sayyiduna al'ala ibn al-hadrami ya tafi fasara sai ya tafi fi man tabi'ahu tare da waɗanda suka bi shi hatta lahiqa bi hisni jawafi har ya kai wani waje katangar da ake garin da ake ce mishi jawafi gayi nan yace madinatun bil bahrain li abdul qais a ƙasa ya haka yasa a takaice ɗaya daga cikin garuruwa ne na bahrain faqatalahum sai ya yaƙe su falam yuflit minhum ahadin babu wani wanda ya kubuce masa summa ata alqatifa wa biha jam'un sannan ya zo garin da ake ce masa alqatif a wannan garin shi ma akwai tarin mutane faqatalahum ya yaƙe su fanhazamu har suka rushe aka ci nasara a kansu fanzammatil a'ajimu ila zarati al'ajim waɗanda ba larabawa ba asalin an ce al'ajin su ne alfurus wanda suke ƙarƙashin daular farisa sawa'un yaren farisanci suke yi ko ko a aƙida farisanci suka ɗauka ta bautar wuta to su ne asalin waɗanda ke ce musu al'ajin to daga baya kuma sun musulunta duka dai sai ana cewa al'ajin duk wanda ba balarabe ba duk wanda ba balarabe ba sai ana ce masa al'ajin suna ciki jamu al'ajami to shine sai ce fanbammatil a'ajimu ila zara sai al'ajim suka taru suka dunkula a wani gari da ake ce masa azzara duka waɗannan garuruwa ne a waɗannan wuraren na bahare fa atahumul ala'u sai al'ala'u ibn al-hadrami radiyallahu ta'ala anhu ya zo musu fa nazala al-khatt ala sahil al-bahr sai ya sauka a al-khatt shi ma wuri ne ala sahilil bahar a bakin teku faƙatalahum ya yaƙe su wa hasarahum ya kuma katange su ila an tufiya siddiqu har labari ya zo cewa ai sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya masa rasuwa shi kuma yana nan yana jihadi fa talaba ahlu zarati sulha fa salahahum sai mutanen da mutanen wannan garin da ake ce masa azzara sai suka nemi cewa su suna buƙatar sulhu kuma dama Allah ya ce fa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah sannan kuma Allah ya umarce mu mu masu imani ya ce fa la tad'u ila salmi wa antumul a'launa wallahu ma'akum wa lan yatirakum a'malakum in su suka ce ai sulhu to sai ai haka ake fassara waɗannan ayoyin guda biyu fa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah أما كو فلا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم to mutanen zara sai suka nemi a yi sulhu fa salahum sai yi sulhu da su sun maƙatala ahla dare sannan ya yaƙi mutanen garin da ake ce masa dare fa qatalal muqatilata ya yaƙi masu kisa wa hawa zarari sannan kuma 'ya'yansu su kuma sai aka ribace su a matsayin fursunonin yaƙi aka tattara su wa ba'asa arfajata ila sahili faris sannan ya aika ɗaya daga cikin jagorin yakin musulmai da ake ce masa arfaja shi kuma sai ya aika shi zuwa ga bakin teku na farisa faƙaɓa asufun ya yayyanke abin nan kwale-kwale da suke tahowa waftataha jaziratan bi ardi faris wattakhadha biha masjidan shikenan kawai sai ya yanki wani tsibiri sai ya kafa gari a wajen ya kafa gari a wajen kuma ya gina masallaci kaga gari ya zama na musulunci kenan to to to wannan shine abin da aka fara bayani kansa والله أعلم